الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلوا نبي الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna maricin laraba biyar ga watan ramadan shekara ta 1446 kalandar hijira biyar ga watan uku shekara ta 2025 kalandar miladiya jiya mun soma tafsirin suratul fajr mun fara fassara ayinta na farko lokaci ya ƙure mana za ka za mu sake tashi a kanta a yau insha Allah ta'ala karmakallah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر
بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر مي maganin cewa sura ce ‘yan makka wadda take daga jajjerun ayoyi kuma take mai da hankalin jama'a zuwa ga tauhidi da gaskata manzanni da aƙibar waɗanda suka karyata su Allah ce walfajiri ina rantsuwa da ketowa alfijiri wanda lokaci ne na ƙarshen dare farkon yini lokaci ne mai daraja sadda dare yana ba da baya rana tana gabatowa tsakanin alfijir da ketowar rana hudowar rana ya kai kusan awa ɗaya da rabi ko ya ɗan ƙaru ko ya rabu so lokaci ne wanda haske yakan bazu ya watse ya game duniya akwai alfajir sadiq akwai alfajir kadhib alfijiri na ƙarya yakan zo ƙarshen dare amma kafin lokacinsa daga baya wargaje sannan yakan zo tsaye mustatil shi kuma alfijiri na gaskiya arban yake zuwa zai game ufuki sannan shi alfijiri na ƙarya bayan ya bayyana duhu zai zo sannan alfijiri na gaskiya ya bayyana shi kuma alfijiri na gaskiya ya bayyana to zai ci gaba da gari zai ci gaba da wayewa har rana ta fito Allah ya rantsuwa da wannan lokaci saboda darajarsa da kuma yana ɗauke da sallah wadda tana cikin mafifitan salloli musamman ranar juma'a annabi sallallahu alaihi wasallam yace sallar da tafi kowace daraja ita ce asubahin ranar juma'a ita ce wadda aka kashe malam jafar yana sujuda a raka ta farko muna fata ya rabauta Allah kuma babu ƙarshe mai kyau irin nasa wasu malamai sun ce ba kowace alfijir Allah ke nufi a nan ba alfijir guda ɗaya ne a shekara wanne ne suka ce na ranar sallar layya shi ne alfijirin da ake wayuwar garin arafat ma'ana arafa tana da dare biyu idi baya da dare ko guda ma'ana lailatul id idan kuna mina kafin ku tafi arafa lailatu arafa ce idan kuka yi ni arafa kuka damu dalifa kwanan da za ku yi kuma lailatu arafa ne to in aka wayi gari to shine yawmul hajjil akbar wannan ranar safiyar ita ce alfijirin da Allah ke rantsuwa da shi a kaulin wasu malamai shi yasa sai Allah ce wa layalin ashirin dainai guda goma ɗaya ga zulhijja biyu ga zulhijja uku ga zulhijja hudu ga zulhijja biyar ga zulhijja shida ga zulhijja lokuta ne da ake tururuwa ana shiga makka saboda me saboda aikin hajji lokuta ne da ake yawan harama wasu yi harama da umra wasu yi harama da hajji wasu yi harama da su gaba ɗaya idan bakwai ga zulhijja ta zo ta zama ranar tarwiya ranar da alhazai za su bar birnin makka zuwa filin mina domin shirin zuwa arfa sun fara aikace sun fara aikin hajji idan aka wayi gari afon ranar takwas ga wata ne ko shine yawon tarwiya in aka wayi gari ya zama yawon arafa wanda shine mafifici a cikin yinnai sannan aikin da ake wurinsa babu kamarsa sannan aka wayi gari ita ce ranar sallah babba radda ake yanka hadaya duniya ana layya makka ana hadaya duniya ana kabbarori makka ana jifan shaidan ana hada da kabbara sannan ana aski ana saisaye sannan a yi ɗawafi a yi sa'ayi babu wata rana a shekara wadda ayyukan ibada ke taruwa iri iri daban-daban a cikinta kamar wayannan kwanuka guda goma sai Allah ya rantsa su wala yalin ashir shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce ma min ayyamin al'amalu salihu ahabbu ila Allah fihinna min hadhihi al'ashr da zulhijja ta shiga manzo Allah ce ba wasu ranaku a jere waɗanda wato ibada ta fi daraja da falala a wurin Allah kamar wannan kwana goma amma wasu malamai sun ce ba waɗannan ake nufi ba layali ramadan al-ashr al-awakhir suka ce saboda ai Allah ya amfani da layalin ne bai ce ayyam ba to amma a larabce layalin larabci yana da faɗi sosai kada ya bata darare ya zara da kuke nufi in dai baka hada su ba amma da Allah ta'ala ce sab'a layalin sai ce wa samaniyata ayyam kaga nan an san bambanta dare da in ba a bambanta ba layalin suna iya zama ayyam malamai da dama sun rinja yadda cewa dararen lailatul qadar ne saboda lafazin ya fi tafiya da shi an ce wal fajr ce ka ce wa layalin da darare ashirin guda goma duk a tsawon shekara ba yinnai masu daraja kamar yinnan kwana goma na farkon zulhijja duk a cikin shekara ba darare jere wanda suka kai darajar dararen nan goma na ramadan wanda muka ta san mayan Allah ya saura kaɗan saura rabin wata mu kai gari mun kusa saura kaɗan to wa'annan dararen su ne Allah yake rantsuwa da su saboda me saboda a waɗannan dararen musulmi sukan dukufa ga ibada sukan ƙaurace ma kasuwa su ƙaurace ma ofis su kaurace ma hadda gida da iyali su tare masallaci a cikin su akwai daren da khairun min alfi shahr duk shekara babu irin sa to saboda haka da su Allah ke rantsuwa a kaulin wasu malamai Allah ce washafi wal watri akwai kira'a wal witri akwai wal watri duk malan su daya washafi Allah yana rantsuwa da abubuwan da abbiyu menene ba biyu ba duk duniya komai biyu ne ومن كل شيء خلقنا زوجين والوتري إن رضوا هذا الشيء الله شيء كده يتلو شيء ده أبايد كيشيا ذاك دون اللي تبع أما سكيشيا يو دون اللي يعني كده أما كيشيا komai na da kishiya banda Allah to shi yasa Allah ya tsani shirka shi baya karɓar shirka wasu malamai suka ce wa shaqul watri a sallah ake nufi wannan dai da muke bayan isha'i wasu ka ce a salloli da yake akwai shafa'i cikinsu sallar asuba shafa'i ce sallar azhar shafa'i ce sallar la'asar shafa'i ce sallar magriba witiri ce sallar isha'i shafa'i ce ba haka Allah yakan haɗa shafa'i da witiri ga komai yana son witiri inna Allah azza wa jalla witrun yuhibbul witr haka manzo Allah ce Allah witiri ne na sun witiri shi yasa annabi sallallahu alaihi yakan yawaita witiri ga abubuwansa misali in zai kuskura baki sau uku zai wanke hannu sau uku zai wanke fuska sau uku in ma yayi magana ya maimaita ta sau uku zai yi addu'a ya ta sau uku in ya wuce uku ya ta sau bakwai zikirin bayan sallah talatin da uku talatin da uku talatin da uku witiri witiri witiri dabino ma in manzo Allah zai ci ko ya dauki uku ko ya dauki biyar ko ya dauki bakwai saboda me saboda ayi witiri domin Allah witiri ne yana son witiri Allah ya ce wallaili idza yasri kuma na rantse da dare a lokacin da yake sarayan lokacin da yake gudana ma'ana daga faduwar rana zuwa keto alfijir dare gudu yake cikin natsuwa yana tafiya yana tafiya har ya kai iyakarsa alfijir ya keto safiya ta zo ta mamaye shi yukawwiru laila ala nahari wa yukawwiru nahara ala layl sai ce yatlubuhu hafisan kowa na bi dan wani da gaggawa dare neman alfijir yake da gudu alfijir safiya neman dare take da zuga shi da safe rana karko ba haka ba aka kai hantsi ta fara fatsi-fatsi da ranar tsakiyar ta kaifi ta yi zafi yanzu da yamma ta fara so mu yawa tana neman dare ya shigo ya karɓar mata aiki shi ne ma'ana ya tsulmuhu a fisan Allah yana rantsuwa da dare a lokacin da yake gudana saboda hikimar da an tattare da dare na cewa Allah ya samar da shi wallaila litaskunu fihi mutane su natsu da rana ana ta hada-hada ana kai da komo ana karafiya wasu yi police station wasu yi kotu wasu sun yi kasuwa wasu sun yi makaranta wani ya tafi gona wani ya shiga ofis kowa da abin da yake idan dare ya sai a sulale a dawo a koma gida kuma kowa sai ya hintira sai miki kafafu sai saki hanci ta bin shari yana hutawa yana huce gajiyar da yana da ita wannan na cikin manya-manyan ni'imomin Allah ga dan adam qul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaykum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyamati man ilahun ghayru Allah yatikum bi dhiya afala tubsirun da Allah ya bar dare zalla ba a wayo gari ya shi za a yi nema قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله يأتيكم بليل تسكنون فيه inda a ce duk yini ne babu bacci to babu dare yaushe zamu bacci yaushe zamu hutawa to shi yasa awoyin nan 24 Allah ya kasa su da tsari mai kyau masanan ilimin kiwon lafiya sun faɗi kowace awa abin da ake bukata kai a cikin kaga misali daga sha ɗaya zuwa karfe uku na dare a ko ina kake a duniya wannan lokaci ne da Allah ya programin jikinka hutu yake so daga nan qubin layla illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalilan aw zid alayhi wa rattil alqur'ana tartilan ko ba haka ba idan aka wayi gari to abinda jikinka ke so motsawa kisa ka ji ma cikin kiwon lafiya na cewa ayi tattaki akalla na minti talatin jikinka abinda yake bukata da safe ke sannan sannan ne yake bukatar ka ci abinci mai nauyi don ka shirya jigila da kujiba kujiba ta wannan yini haka in rana ta daidaita aka kai tsakiyar rana to dan adam yana son hutu shi yasa balarabe yana da hikima ce ke tagadda tamadda ta'ashsha tamasha walau habiyatul waqis in ka ci abincin rana dan gincira in ka lura ko ba za ka gincira ba in ka ci abincin rana wata kasala za ka ci ta sako maka sabanin abincin dare sai kuma abincin dare in ka ci ka dan yi tattaki to don haka ka ci abincin safe mai nauyi da rana ka ci matsakaici don ka dan huta ka tashi ka ci gaba sannan da dare ka ci kaɗan saboda kada baccin ka ya wuce ka'ida duk awoyin nan goma sha biyu kowace awa akwai abin da ake buƙatar ka kasance kana yi a jikinka kuma wannan program ne na ubangiji to amma Allah ya tsara jikinmu da wani application wanda duk abin da ka kwana arba'in kana yi zai karɓe shi shi sa Allah ya tsaye da azumi wata guda kaga ko da za ka yi sittu shawwal sai ka tsallake me sai ka tsallake ranar sallah inda za ka kwana arba'in kana azumi to sai ka sha wuya kafin jikinka ya sake adjustin ya dawo ma cin abinci da rana ko a talatin ne ya muka kare su duk abin da jikin kai kwana arba'in yana yin duk abin da ka ce wallahi ni bai iya kaza da safe duk inda zai sai na yi bacci a kwana arba'in kana tilasta kanka daga nan baccin safe ya tafiyarsa to duk abin da kake yi akwai lokacin da za ka kai izan jikinka ya amshe shi ya yi daidai da shi Allah ya ce hal fi zalika qasamul lidhi hijr shin wannan abubuwan da muka yi rantsuwa da su ko masu hankali sun ga abin rantsuwa a ciki ubangiji na son nuna mana duk abin da ya rantsuwa da shi ya cancanci rantsuwa da shi saboda wasu dalilai ko dai hankalinmu ya kama ko ba zai kama to yanzu Allah ya sha billahi lalzi ya yi rantsuwa da mi ya yi rantsuwa ya rantsuwa da abubuwan da ya halitta duk yana da iko ya rantsuwa da su amma mu babu da bamu da damar mu sha billahi lalzi sai da Allah shi kadai to Allah ya rantsu ya kabe yake rantsuwa kuma sai bai kawo abin da yake rantsuwa a kansa والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم الذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بأرجاك شكا وتما قنا to wannan magana da za a shiga tana da alaka da rantsuwar Allah ran makaranta muna abin da aka yi magana bayan alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil imad التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك إن ربك لبالمرصاد ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد والتي تقراء ذاك الساق وقراءة ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ده إضافة ونقوم بعاد إرم في ذنب بدل ذات العماد ألم تر كيف فعل ربك بعاد يوبك غني بيد أبنجد كيه ده آداوة سؤال لي آداوة متنا النبي هود وإلى عاد أخاهم هودا التي إرم سوني قبيلة أنت إرم wasu ce dimnin ne gaba ɗaya ake kira iram suka ce kabilar da ke zaune ake kira gaura ake kira iram zatil imad wanda suke da ƙarfi al'imad kamar ka ce majingini ko ginshiki ko turakun da ake kafa hema da su wato mutane ne masu gini mai tsayin gaske saboda ƙarfi da Allah ya basu ubangiji ya ba su sifa mai ban mamaki ya ce allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wadda ba a taɓa halitta irin su ba a cikin garuruwa wannan ya nuna kenan duk ƙarfin da za ka yi daga baya ba za ka cimma ƙarfin su halittar jikin su ma haka malaman tarihi su ta magana game da halittar adawa da ta samudawa da irin girmanta amma dai babu wani nassi tsayayyen ingantacce a kai illa dai annabi adam alaihi salatu wassalam manzo Allah ya ce tsawonsa zira'i 60 ne kamu 60 ina ga gishikin masallacin nan ba zai wuce 15 zuwa 20 kaga falwaya to ka dora wata irin ta da wata irin ta guda uku mutum guda to amma ba karin gamba bane kuma kato ne warjagege haka na da akan tono yanzu cikin hafriyata da ake yi akan tono wani lokaci gawa sai ta baka tsoro kaga ita wannan motar mai sunanta loda ta ko ne mai tone-tone sai ka ganta bakin kan ba samu dai girman ta shi a girman kan shi to cikin shi yake wanda suke ci jama'a na so gani irin tukwane da suke da buwar abinci ga dukkan alamu duk da 'ya'yan abincin da ake wasu ba irin namu bane da musu irin ɗan mangoron nan bai shasta baka lashe ba ya abarban nan ina jin ko kankare ta ba a yi illai a jefa ba kawai ba ba sai da taro Allah ya ji kansa ya ya faɗi da magana yace yace yace gudan su duk in ya zo kofar gidanka iccin da kake shan inuwa karkashi ne shi ka banta lewa zai kulkule haure wanda karatu ta fassara mai da ba a fassara ba iccin da kuke shan inuwa in ya banta lake to da shi zai sakace to kaga ya girma haƙorinsa kenan sannan menene ya ci ila ɗan ƙauƙin ƙawar ƙafa giwa ce ta ɗan ɓalɗe to ba mamaki akwai akwai exaggerate akwai mubalaga cikin wannan amma dai gaskiyar magana ita ce suna da girman jikin da hankalinka bai ko ya ɗauka sannan suna da fasaha Allah ya haɗa su da saboda ce wa samudan lazina jabu sahra bilwad da samudawa waɗanda sun wato faskare duwatsu bilwad da wannan wadin nasu da aka sani wanda ake ce wadin ƙura dutse ne kamar yadda ka san dutsen kwatar kwashe ma ba da dutse nan kusa da muku ko duk wani babban dutse wanda ake ji a duniya to amma haka za su faffasa shi su yi gidaje a cikinsa da hanyoyi daga bisani wannan technology Allah ya ba in China shi kuma kasashen laraba sun dauka in ka je makka ko dubai yanzu tsakanin dubai da bar dubai ba wai kawai dutse ba har cikin ruwa ma irin wani to dutse ne zaka isko mai girman gaske wanda in zaka zaga shi zaka yi awa daya da mota ko awa biyu amma sai a fidda hanya cikin sa minti biyu ka ka wuce hanyar ma hadda round about a ciki wannan yanan wannan yanan ga fitillu ga AC ga komai to wannan kimiyyar da yanzu akwai ta amma a lokacin da Allah ya saukar da Qur'ani Laraba suna mamakin wannan duk da yake akwai da sun je sun gani diyaru samud annabi sallallahu alaihi ya je wurin har ya noki kansa ya rufe fuskar sa ya tafi da sauri ya ce kan ku shiga gidajen da ake ma azaba ba kuna kuka ba tsoron kada azaba da ta sauka kan ku sake dawa ta sauka kan kada shi'umcin su ya ce muku kenan wa fir'auna bil autad ko kaga abinda Allah ya yi mai fir'auna bil autad mai yawan rundunoni allazina taghaw fil bilad wa'inda suka yi dagawa cikin ƙasa fa aktaru fiha al fasad suka yawaita barna a cikin ta fa sabba alaihim rabbuka sawta azab sai ubangijin kai kwarara musu bulala azaba inna rabbaka labil mirsad shi fa ubangijin ka yana na amada ka yana kallon mutane in sun yi ba daidai bai yake musu hukunci amma kaga da abinda Allah ya masa mudawa da wanda ya ma'adawa da wanda ya masa fir'aunawa duk Allah ya ba mu lamunin wannan al'umma ba zai mana shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya lamunce min ba zai halaka al'umma ta da azaba wanda za ta canye ta gaba ɗaya ba shi yasa da corona ta zo muka tabbata za a wanye lafiya sai dai kawai a sha wuya wa'inda Allah ya kaddari ajalin su na cikin su mutu amma al'umma annabi ba wani bala'in da zai canye ta babu shi wannan kuma rahamar Allah ce gare mu da kasance mu ne al'umma na ƙarshe domin al'ummomin da a gabanin mu in an halaka sai a yi wasu mu kuma an ce mu ne da ƙarshe to in an halaka mu gaba ɗaya sai me kuma sai tashin kiyama shi ko tashin kiyama yana da wani wani ajalin musamman inda Allah ajalin ma'lum Allah kadai san shi abu yas'alunaka 'ani as-saati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu thaqulat fis samawati wal ardi la ta'tikum illa baghtah يسألونك كعنك عفي عنها قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا بعض السنن يوش ذا القيامة يا الله مجدد الأنفود يا ما ما يسيودي لي كوسا cikin wasu alamomi na ayoyi yana cewa nan da shekara kaza an ce shekara kaza ya ce ai mal masulu anha ya alama min as-sa'i ya ajaban lisiyudi akwai mamaki imamu su ɗaya irin wannan magana da shi ko malami duk in malami ne wata rana sai abin mamaki wannan shine bashariya ta ɗan adam in ya zan malami har abada daidai yake to ya zama masu ne kenan to shi yasa zaka ga har shi kanshi mujaddidi Usmanu akwai inda zai dan samu gardama ta ilimi tsakaninsa da kaninsa ko ɗansa ilimin haka ya gada ɗabi'a sa ba wani wanda komai an sallama mashi ɗari bisa ɗari in ba annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam Imam Malik to wannan jawo hankalinmu da aka yi ga halaka adawa da samudawa da fir'aunawa to shine dalilin rantsuwa wal fajr wa layalin ashrin wa shaf'i wal watri wal layli idha yasri hal fi dhalika qasam alladhi hijrin idan ba ku yi hankali ba za ku dandana azaba sai dai mun ce ba gaman ma ba Allah ya riga alƙawarin ba zai mana gaman ma azaba ba kamar ma dai tun daga annabi musa ba a ƙara azaba mauta al'umma gaban ma ba su ne na ƙarshe bayan da aka halaka fir'auna sai aka saukar da attaura fir'auna da hadisi aka yi mishi wazi jama'a babu aya ko guda ko da annabi musa yake mai fir'auna wazi cewa kawai Allah ya aiko ni wurinka an arsil ma iya bani isra'il ina ina hujja sai ce ga mu'jizoji ta ɗaya ta biyu har guda tara babu aya sai Allah ce wa laqad atayna musa alkitaba min ba'di ma ahlakna alquruna alula basaira linnas mun ba musa at-taura bayan mun halaka karnuka na farko an gama halaka duniya ba a koma azaba bayan haka nan to sana ka saukar da at-taura kisa kaga mutanen nabi isa su yi ta'addanci amma halaka su ba halaka su to bale mu wannan al'umma mu da mu yan gata ne Allah ce fa ammal insani fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akramani وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي فيقول ربي أهانا كلا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما
فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه يقول ربي أكرمن التي تكاغد أن أدم فأما الإنسان شيمة إذا ما ابتلاه ربه قد بيئة سادعك على التيش الإتاء إذا أبجد سيجرب تيشي فأكرمه سيجرم ماشي ونعمه يعني امتدشي يباش دنيا يباش جندادي يباش أرزكي يباش لافية يباش والولاء domin ni'ima ba kuɗi kaɗai ne ni'ima ba kuɗi cikon ni'ima ne amma ne ba ta farko ita ce hankali lafiyar kwakwalwa ta biyu ita ce lafiyar jiki haka dai ko ba haka ba ta uku ita ce yanci to sannan ta hudu sai ka zo ga arziki na kuɗi dan adam zato yake zato yake babu nima kamar kuɗi amma ka tsare shi ka ce masa to shi kenan an sabai da nawa kake so yanzu nawa a tunaninka yace miliyan dubu tara yanzu wani ya ji da sai kai kaje talakawa su ɗauka suka miliyan dubu tara su kuɗi ne akwai wanda miliyan dubu tara ba kuɗi bane a goma ni wallahi ko miliyan tara a guri na kuɗi ne to amma da in sun kai miliyan tisa'in na ganin su kuɗi to ina ne sun su kai miliyan ɗari tara to sai ka ce masa nawa kake so sai ce miliyan ɗari tara sai ka ce to shikenan babu damuwa za mu kwalkwal idanunka guda mu baka miliyan ɗari tara kuma in ka aminta bayan wata shida in kawai za mu kuma kwalkwal guda mu kuma baka miliyan ɗari tara tsakanin ku da Allah mutum da zai karba ashe kai da adda waɗannan ni'imomin cikin jikinka haka ke magana wasu kuɗi duk gabanka kowace aka sai miliyan ɗari tara yana da wahala ka sayar da ita ba hana irin koda da za a ci ai daman guda biyu ne ana iya tiyata a cire guda in tsiya ta yi mutum kanta sai je ya sayar da ita inda aka ci gaba sadaka ake ba da ita kuma ina fatar nan gaba a samu ci gaba a najeriya yadda za a samu asibitota da dama da ke da shan koda don mu ba da namu saboda allah ba koda ba har zuciya ana bayarwa amma ita bayan rai ne bayan rai ne mutum ya yi wasici cewa idan na mutu zuciya ta a ba wani bawan allah mai bukata to cikin awa saba'in da biyu na farko kar in shi shigi na sa akwai likitoci a cikin ku yanzu a cikin wasu awoyi ban san ku guda nawa ne ba a cikin wasu awoyi zuciyar tana bugawa sai a zo a cire ta a samu wani ina da iya yanzu haka da ke jiran a bata kyautar zuciya Allah ya bata lafiya ku roƙar min Allah gare ta Allah ya bata lafiya Allah kuma ya bata abin da take neman tun 2018 tana kwanci asibiti da injin take rayuwa amma ba ta ce ta ciki na ba ta ce da aka haifa yar yar uwa ta ce tana buƙatar wani ya ba ta sadakar zuciyarsa in ya mutu kuma kullum ana samu sai dai na farko akwai layi na biyu akwai sayi sai ya yi daidai da sayi ɗinka to in wannan kimiyya ta kawo ƙasashen musulmi sosai to duk wani mai son ya yi sadaka irin wannan ka kai sadaka da jikinka ne gaba daya sanda baka da bukata da shi sai ka mutu za a cire kuma wannan bai zama musula ga jikin dan adam ba saboda wani za a taimaka kai ka riga ka mutu shi kuma sai ya rayu da zuciyar taka wata kimiyya ce mai amfani an kai mai an yi ta alade sau ɗaya ko na ji wata mace ce aka saba zuciyar alade mai ta rayu da ita don ka nan gaba ɗan adam Allah kaɗai ya san iyakar inda zai je tufo duk inda ya je dai waye ba shi iko Allah ne ya ba shi to Allah ka ba mu lafiya duk abin da ka samu na arziki na lafiya na yanci na menene to kuma in baka samu imani ba ya zama na kasashe saboda da imani ne kake yarda da Allah da imani ne kake samun shiga aljanna Allah ka muna arziki samun shiga aljanna to Allah ta'ala ya ce fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akrama idan Allah ya jarabci dan adam ya bashi ni'ima ya girmama shi sai ka ji ya ce rabbi akraman ubangiji na ya girmama ni to laifi ne idan na samu arzikin shi ubangiji na ya girmama ni laifi ne idan na samu lafiya in ce ubangiji na ya girmama ni ba haka ba ne abinda Allah ke nufi yana kuri yana ganin shi ya cancanta kamar yadda karo ne ke cewa inna ma utitu ala ilmin indi da ni da man ni iri bu ake ba to wani iri gare ka a wurin Allah wanda wasu ba su da shi baka nan rabbi akramani na kuri ne كما وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أعنا إذا ألا يدرب شيش يقول تتامس أرزكي فقدر عليه رزقه يقول تتامس أرزكي إذا مهنو بك هنو أكش إذا كل سياتي كنيمة باكما كل يكي سامو با وترانا يكون دي يوما وترانا يكون دي قوشي توران دي أبي يذابر مسيسي ربي أهانني ومنجينا يا ولا تنتهي yana zargin ubangijinsa ya manta shi kansa kayan Allah ne Allah na da ikon yayi abin da ya ga dama da shi ba tare da wani ya tambaye shi don me ba la yusalu amma yaf'alu wa hum yusalun kenan na farko an zarge shi saboda kuri na biyu an zarge shi saboda rashi kuma duka dabi'u ne na dan adam in ya samu zai kuri a lokacin da dan adam yake cikin ni'ima da yalwa bai tunanin tana iya gushewa a lokacin da da cikin musiba da wahala bai tunanin akwai wanda sun fi shi shiga musiba da wahala sai ya kai ma har ya zargi ubangijinsa wannan duka ɗabi'u ne abin zargi wanda ya wajaba musulmi ya makarta tarbiyya ya tsarki kansa da gare shi Allah ce kalla balla tukrimuna al-yatim tunanin ku ba daidai yake shine manan kalla ay laysa kullu man na'amtu fi dunya fa huwa karimun alayya ba duk wanda na ba kuɗi waye do yana da daraja a gurina ne ba walaysa kullu man ibtalaituhu faqad ahantuhu ba kuma duk wanda na jarabta da talauci wai ya nuna ba na son shi annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ake yakin khandaq sun kirawo shi suka ce ya zo ya gani sun cin wani dutse da ba su iyawa da shi sallallahu alaihi wasallam ya kwari jikinsa ya sha mara yadda ki dutsen sai da wata gauta irin walƙiya sai ya kabbara ya ce wallahi ga farisa Allah ya gwada mini na ci ta a daidai lokacin ko da aka diba cikin siyasa dutse ya ɗaure saboda mai saboda yunwa babu abinci kaga shi inda talauci yana nuna wulakanci da aba ba annabi da talauci da arziki duka jarrabawa ne inna mabtulita bil ghina li tashkur aw ibtulita bil faqri li tasbir in Allah ya jarabce ka da talauci ya yi ne don ka yi haƙuri ka bi Allah ya jarabce ka da arziki ya yi ne don ka yi godiya ka bi Allah wani blokun bishirri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'u alkhairi da sharri duk fitina ne Allah ka jarabce mu da alkhairi kuma ka ba mu ikon godiya sharri kuma Allah ka nisanta da shi da gare Allah ya ce balla tukrimuna al-yatim kudin ne da in an ba ku ma ba ku girmama talaka alyatim maraya ba ku zuwa ku ba marayu arzikin da kuka samu ba ku jawo su gidajenku su ci tare da ku ba ku musu ɗinki da tufan sallah irin na iyalanku ba ku shigar da su makarantu private inda ake biyan kuɗi don su ma samu nagartaccen ilimi wai ka san duk kayi ma maraya wannan amma har yanzu baka gusa masa da maraici ba shekaran jiya na ji shagurun tume na irin wannan magana ya kawo ta magana mai ma'ana ko mai hikimin gaske yake duk in kai masa komai to ina kuma mai gida ya dawo yaro shi ko ce baba oyoyo baba ya rungume shi daga shi sama ya sumbace shi ya sashi a jikinsa maraya nawa za ka yi wani shi sa Allah ta'ala kita wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan bi'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida waɗanda ke gudun maraici ‘ya'yansu a bayansu to su taimaka ma maraicin wasu a gabansu kuma su ji tsoron Allah su yi magana mai kyau amma maraya ya kwankwasa gidanka ko ya maka text ko ya kira ka ta waya yana roƙon arziki ka sa shi makaranta ka ce ba ka iyawa iyakan la'ini kai wanda ya haka iyakan mara godiya ga Allah kenan to don haka da zara an yi mutuwa ga unguwa dacewa mutanen unguwa su fara tunanin ya za mu yi da iyalan da aka bari wannan shine a takaful al'ijtimai shine ruhin abin da sahabbai suke aka zamanin sahabbai ba zaura har binta ake ba don komai ba sai duk a ɗauki nauyin 'ya'yan da aka bar mata saboda Allah bazawara alkadari gare ta ba wai don tana da wani abu da ya fi na budurwa ba a'a don ita an barta da marayun da suke bukatar gata su kuma Allah suna so su zama gata a gare su domin mu ce ma sai ka yadda jarmaye ka ɗauko su ka kinshe su wuri guda ka ba su ilimi ka ba su sana'a ka ba su sutura ka ba su abinci ka ba horar da su ka ba su tarbiyya ba haka ba dan ɗibi abincin gidan kaɗai ka je ka yan musu dan ɗebo cikin sutura gidanka kawai ka ɗauka ka ‘yan masu shi ɗaya ke bukata gare amma duk da haka yanayi mana wuya kallabal la tukrimu na yanzu to kaga ashe tun da wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam duk wanda muka ga yaron guri rayu yana kyautata masu yana inganta rayuwarsu to wannan ya nuna tarbiyyarsa ta imani tana da ƙarfi yana ci mai mai alamomin imani التي ولا تحاضون على طعام المسكين كما إلم كني باس قعيت وارع تيدة لكاوة in yanzu ne ake gane marowata saboda mai saboda na farko talauci ya karu na biyu yanayi ya canza na uku an shiga wata marra wata ibada wadda kowa na son taimako to da ka duk wanda ka ga a irin yanzu bai fitarwa ya ba bayan Allah talakawa to imanin sai yana da rantsanci sai ce to ai ma talaka ne eh a hakan wasu kafi sun arziki akalla dai kana da riga uku ko ba haka ba akalla kana cin 3 square meals akwai da ba su cin 3 square meals Allah ce wata akuluna turasa aklan lamma kuna yi ma gado cin kasha kuna cinye shi murus ba ku raga komai a ciki a turas a nan malamai sun ba shi fassara ne ko dai turas abinda aka gada ko kuma turas abinda Allah ya gadar sai zama kuɗi ake ne kuna halaka kuɗi kuna yi wasu kisan mummuke ba ku raga komai a cikinsu kamar a ce kuna almubazzaranci to yanzu laifi ne idan na gadi kuɗi in kashe su ba shi ake nufi ba idan wani ya gada aka baka amana ka cinye na shi ake nufi to laifi ne idan na tara arziki na in ci eh laifi ne ka ci ba bisa ka'ida ba dole ka kashe su bisa tsari da tsanaki wani ɗauka ka in na yi almubazzaranci ai da abina na yi dazu nake karanta wata ƙasa da wani wasu mutum biyu suka je suna baƙi suka shiga restoran sai suka ga ango da amarya ko saurayi da budurwa ya taɗa kan ɗan abinci ɗan kaɗan suna ci sai suka fara tabbatar ita wannan ya za ka kalli shi wannan angon nata ko saurayin nata da ɗan wannan abinci ya cika ruwa suka je suka zauna suka yi odar wannan suka yi odar wannan suka yi odar aka ka baje musu haja suka ci suka koshi amma abin da suka bari ya fi wanda suka ce yawa suka biya risit kafin su kama hanyar fita sai wata tsoha ta nuna su sai wani ma'aikaci ya taso ya tsare su sai nuna musu me yasa suka bar wannan abinci suka ce kuɗin mu ne mun biya abin da muka biya ne to sai wani ya taso sai buga waya kafin ka ce meye wannan sai ga jami'in tsaro sai ce an kuka ci wannan abinci kuka raga wannan sai rubuta tara ya basu sai ce kuɗi ku ne amma arziki na ƙasa ne kana da kuɗi amma bazartar da arzikin ƙasa a haka laifi ne la ilaha illallah ba musulunci amma akwai tunani موتني مسلم يا من ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا المبذر أنت أي أي شيء أنت قاسوا بصنع الدين بقى أما ليك سنة دو تفترة بيلورة دسو سنة من دي كمان سوى لعلم بذر أنت ذاك أسنن دا أنا بين شريعة باعي تأما باع تاشي مغانا المبذر أنت a social media sai in za a wani taimaki addini yanzu an yi lancin littafi na tarihin mai gidanmu shugaban mu sadda muna yara ibb ko mutumin kirki da muka daɗe muna zagin su kafin gaskiya ta bayyana nawa aka tara a tarihin a littafin tarihinsa one point kai baka da labari yawwa wajen 17 biliyon naira da shek saliha ya jingir ne ya yi asusu na taimaka ma masallatai da makarantu aka tara 17 biliyon naira yanzu an fara zage-zage kaji mabarata to ko masallaci wani gina na biliyan bakwai sai ka ga ga mutane na suna cikin yunwa ko ba haka sai in za a yabu na addini sai ka ji ana faɗin ga mutane cikin yunwa kun je kuna kashe kuɗi ga banza shi an rage maganar tafsir yanzu a rediyo saboda mun riga mun yi ai ba shekara ta sun riga sun fahimci wannan kasuwa ba ta ci mutane sun gano tafsiri abinci ne amma ga ruhi saɓani wannan abinci da muke ba gangar jiki in an jima mu je ban ɗaki mu zubar da shi tsakaninku da Allah karatun da muke ga azumin nan tsawon shekara ba ta sirri ke cikin mu ba aiki nawa ne na alheri ya samu yanzu da nake maganar sadakar nan ga marayu nawa ne a cikin ku suka yi wata himma a zuciyarsu ta siyo aikin alheri abinci ne to ina laifi an ɗauki wannan an kai ma miliyoyin mutanen duniya sun jiya a kafofin labarai ina laifi an kashe kuɗi ga wannan da ya yi lankin littafin tarihin rayuwa wani shugaban kasa ko biliyan saba'in aka tara ba za ka sun ce kala ba kuma wannan ma abu ne mai kyau don ai muna son mu san tarihin kasa ba wani lokaci ko to yau da wani zai kaddamar da waka tashar holiya ya ce ya daga sidinta in an tara biliyan biyar ba wanda zai ce kala amma da za a tara miliyan ɗari ga sidi na karatu ƙur'ani kaji Allah ya ɗauki banza duk uwarka ta koya masa karatun Qur'ani a jalin ku kuna sai zagi ko Allah ya shirye ku da gangan da kudi jibo din ku ai na faɗa da bi'a kuce ai ba kwa jaja mutum in yana sai yayi wani abin da ba shi ne daidai ba to Allah ya shirye mu gaba daya da ni da ku duka muna da gyara mu kokari mu gyara Allah ya ce wa tuhibbuna al-mala hubban jamman kuna son dukiya kuna son kuɗi so mai tsanani wanda la ta baltu usiruna al-hayat ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa can baya mun karanta wannan ko a wata ayar kalla bal tuhibbuna al-ajila wa tazaruna al-akhirah kun fi son duniya akan lahira kenan kullum mutum ya auna kansa ya ga nauyin gina duniyarsa da yake da nauyin gina lahirarsa da yake nawa ne kashe ke kashe magangan jikinka tun daga abin da ka ba jiki ya ci abin da ka yi tsafta abin da ka yi kiwon lafiya abin da ka yi kwalliya da ado da ni'imar shiga ɗaki mai kyau ac da carpet da filo da kushin da katifa da bargo har zuwa ni'imar abin hawa babur mota kila ma motoci duk wannan duniyar kake kila ma ka gina gida ɗaya biyu uku hudu duk wannan duniyar kake to nawa kake gina ma Allah ma'ana nawa kake ajiyewa don lahira sai ka kwatanta su ba tantancin ka gani to sai ka auna hankalinka da wannan lalle hankali na daidai yake in ya zamanto ka gina duniya da dubu hamsin ka gina lahira da dubu hamsin kaga hankalinka yana da kyau to in ka gina duniya da dubu saba'in ka gina lahira da dubu talatin har yau ba matsala don shi Allah ne ka ba sau goma zai to amma in ya zan miliyan goma ka ba duniya amma dubu uku ka ba lahira to kai kanka a ce ka ba kanka maki na imaninka tsakani da Allah nawa za ka ba kanka to jama'a mu rika cajin imanin mu rika yin abin da ya kamata ko mu daina kallon manyan masu kuɗi kowa mai arziki ne daidai abin da Allah ya bashi rubba dirham sabaka mi'ata alf dirham akwai dalar da ta fi dala dubu ɗari wanda yana da miliyan ya ɗauki dubu ya bayar wani oba wani taza ya bayar kai da kake da dubu ka ɗauki ɗari biyu ka bayar kai kuma wani oba nawa ka bayar wani oba fayi da haka by proportion tun da kowan ku Allah ne ya bashi to ba mamaki ka shiga gaban sa a wurin Allah yasa masu arziki sosai su kuma su daina ganin abin da suka yi yayi yawa don in an kwatanta shi da abin da ubangiji mai arziki ya ba su shi ma kaɗan ne sannan duk ƙarshe abin da ake so menene karbuwa daga Allah abin da Allah ya karba shi an daka shekaran jiya da je wata tana bada wani labari kamar na taɓa karanta shi a wani littafi irin labarin da ake cewa kunne ya girbi kaka take cewa wani sarki ya ce a yi a gina masa masallaci sai ta bai sun kowa ya bada gudunmawa a ciki shi kadai zai gina abinsa don haka aka ɗauki raƙumma aka je aka nemo irin kasar da ake bukata aka kawo ruwa aka kawo yashi aka kawo waye duk kayan aiki aka kammala masallaci sai ki a rubuta sunansa ga kofar masallaci aka rubuta sai kwanta da dare sai mafarki me ya gani sai ga an shafe sunansa an sa sunan wata mata da safe ta ce ki aje a duba masa masallaci sunan nan da aka rubuta yana da saka ce yana nan Allah ya taimake ka ya ce a'a to me wannan gobe kwanta sai kuma ganin an goge an sa sunan wannan mata har kwana uku sai ce tudu Allah nemo masa mata mai suna kan ba a santa ba aka yi ta nema can sai aka ce ai ƙauye kaza take to sai aka zo da ita sai ce wace gudunmawa kika bayar da gina masallacin nan ta ce da dai ban ko san kana masallaci ba to garin bincike sai aka gano a shera kuma da suka ɗauko laka suka zo da ita sun biyo ta ƙauyen sai guda ya durkusa yana jin kishirwa ba su dauke da ruwa sai wannan mata ta taimaka da ruwan da raƙumi ya sha to ita wannan gurin mota ta saboda Allah Allah ya karba to haka in za a sa suno ne ga masallacin ta fi tantanta biye da su shi Allah sa Allah bai karba bare to kaga ashe in za ka yi abu kai me kai don Allah kai don Allah kawai haka ba wai yawan abin da kai ba a nawa Allah ya karba a ciki to don haka duk sanda za ka yi ka tsarkace zuciya sannan ka yi ta yi don baka sauni Allah zai karba ba wataƙila duk shekarun nan da muka muna karantar da ku kila wata aya guda ce da muka karantar da wani a wani daji kila da ita za mu tsira Allah ya so wataƙila duk sadakar da kai mai arziki kada ne kana yi wataƙila wani kofin ruwa ne da ka taɓa yamma wani kila ma ba ma a ku ba baka ko dauke shi komai ba wata kila da shi zaka samu gafara Allah amma kar ka daina kai tai to haka ba za mu daina ba za mu ta karantar da ku na shi Allah ya bamu abin karantarwa masu kuɗi kuma ku ta bayarwa an ce kar ku azumin nafila ba amma ba shi ne gaba ba ku ta bada kuɗi ku ta bada kuɗi ku ta bada arziki ku ta taimakon bayan Allah ku taimaki addinin Allah وتحبون المال حبا جما Allah ce kuna son kuɗi da yawa to kuɗi akwai da suke amfani akwai da ba su amfani kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابا أحد ولا يوثق وثاقا
Allah ya ce kalla ku daina wannan magana ku daina ɗaukar kuɗi su ne komai idza dukkatil ardu dakkan dakka idan aka girgiza ƙasa aka narkar da ita narkawa waja'a rabbuka kuna kallo ubangijin ka ya zo wal malaku saffan saffa mala'iku sun yi sahu sahu sun kewaye ku mala'ikun sama ta farko za su fito su kewaye 'yan duniya sai muna cycle mala'ikun sama ta biyu su fito su ma su kewaye su na uku su sauko su kewaye su haka har sama ta bakwai saffan saffan sahu sahu waji a yau idin bi jahannam a ran nan za ku ga an da wutar jahannama to a ran nan ya tazakkaru insanu sannan ne dan adam zai wa'azu ce kai jama'a Allah ya bani dama bai aiki ne ta yau ni Allah ina ma na aikata kaza ina ma lokacin da na ji wa'azi kaza na yi kaga su sabai bayan Allah wani su iya jiwa zuwa yake ce ya rasulullah duk abin da na mallaka kaza ne na bayan saboda Allah kamar yadda ka abu ibn malik yayi ko yace banzo Allah daga cikin tuban da zake so in yi ma Allah duk abin da na mallaka na ba Allah zalla ce eh to Allah ya karba amma ka rage ka dan bar kanka da wani abin da zaka ci abinci kar ka zo kana bara daga baya shi kuma sa'ad yace ya rasulullah afa atasaddaqu bi sulusai mali manzo Allah ba ba da yaya da mace guda ce zan bari ka yarda in raba dukiya ta uku biyu in sadaka da su manzo Allah ya ba yarda ba kaga su su suke su su bayar ana taka musu birki mu kuma mu ne ake ta ingizawa muna taka birki a dura giyawan mu mai da shi zero a koma sa tu mu dawo neutral a a tura a tura mu taka birki so gwargwadon imanin ka gwargwadon gaggawar ka ga ayyukan alheri Allah ya ce wa anna lahu zikra ina amfanin wa'azuwa a wannan lokaci sai duk wanda ya mutu zai wa'azu sai ce Allah sarki ashe abin da suwari ke faɗa gaskiya ne Allah sarki ina ma da aka yi wa'azin da na yanki da shi wayo Allah ina ma na aikata kaza sannan mutum zai ta lissafin abubuwan da ya kamata yi su a duniya bai ba sai da cewa annan lahu zikra idan amfani wa asuwa gare shi a ran nan ya kulu ya laita ne qaddamtu li hayati ya rika cewa ya kai cuna ina ma na gabatar ma rayuwata abin da ya dace fa yawma idhin la yu'azzibu azabahu ahad aran nan ba bai azaba irin ta Allah ko kuma a ran nan ba wanda ake ma azaba irin tasa wala yusiku wasaqau ahad ba wanda ake ma daurin takko bajal irin sa ya ayyatu an-nafsul mutma'inna ya ayyatu an-nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi وادخلي جنتي
to da Allah ya san ya riga ya tada hankalin mu da wannan wa'azi mun girgizo sai muna bushara karshe suwa yace ya ayyatu an-nafsul mutma'inna ya kere mai natsuwa ran mumini wadda kullun yaji hayya ala salah hankalinsa ya tafi can kullun yaji hayya ala jihad ya shirya ya fito in jihadi na kuɗi ne in jihadi na makami ne in jihadi na arziki ne in jihadi na lokaci ne in jihadi na ƙarfi ne da an kira ya karɓa ce irji'i ila rabbiki ki koma ga ubangijinki radiyatan mardiya kin yarda da Allah Allah ya yarda da ke fadkhuli fi ibadi shige cikin bayina na kware wadkhuli jannati shige cikin gidan aljanna Allah ka gwada mana wannan Allah ka kai mu cikin aminci Allah duk wahala da ke tsakanin mu da fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati Allah ka cire mana ita Allah ka sa mu ga aljanna cikin salama Allah ka yafe duk abin da mun kai ba daidai ba Allah abin da mun kai daidai ka karba daga darajojin mu ka yalwata arzukan mu ka yi mana makaraji na alkhairi ka samu mana da aminci da kwanciyar lafiya da ƙarin arziki da jin daɗi da ni'ima Allah duk bala'o'in da ke yawo cikin dare da rana ka kare mu da gare su fitintinu waɗanda ka kaddara ma duniya Allah ka ɗauke mu Najeriya su Allah ka ɗauke mu jihar Sokoto su Allah ka ɗauke su daga gidajen mu Allah ka ɗauke su daga kasuwannin mu Allah ka ɗauke su daga ƴaƴan mu da zuri'an mu Allah ka mana albarka gaba ɗaya ka samu gama da duniya lafiya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin والحمد لله رب العالمين